ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da aminci da tsira su yawaita ga mafificin alkhairi mafificin annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke gaban mu littafi ne na aqida littafi na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai shine Abdullahi bin Abdul Hamid al-Athari rahimahullahu ta'ala wanda wannan littafi sunansa al-wajiz fi aqidati salaf salih wanda a wancan sati cikin taimako na Allah subhanahu wataala mun tukake akan maratibul qadr wanda yau zamu tashi al-aslu thani musammal iman inda ahli sunnati wal jamaa tushe na biyu yana magana akan me ake cewa imani menene ma'anar imani a gum masu bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hanyar magabata sune sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina wa min usuli aqidati as-salaf as-salih ahlus sunnati wal jama'a anna al-iman tasdiqun bil jinan wa qawlun bil lisan وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أي الإيمان قول وعمل يزيد وينقص مالك ومن أصول أهل ومن أصول عقيدة السلف الصالح iya daga cikin tushe na ƙudurin zuci da aiwatarwa nan magabata su ne a salafi sale magabata na gari su ne ahalus sunna mabiya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal jama'a da kuma sahabban manzan Allah da tabi'ai da alqurunul mufaddala da wanda suka bi bayan su annal iman su imani a gunsu tasdiqun bil jinan shine gaskatawa a cikin zuciya wa ƙaulun bil lisan da faɗa a bisa harshe wa amalun bil jaware da aiki da ɓangaren sasanni na jiki wal arkan da kuma gaɓoɓi yazidu shi imanin nan yana daɗuwa bi ta'ati ta hanyar yin wa Allah ɗa'a kana kusantar mahalicci ɓangaren karatun alkur'ani ambatan Allah ɓangaren salloli ɓangaren ayyuka na ɗa'a ga Allah to gwargwade da imaninka yake hauhawa wa yanqusu bil ma'siya sannan kuma shi wannan imani yana raguwa ta hanyar saba wa Allah gwargwade yadda mutum yake taka doka ta Allah gwargwade yadda mutum yake ja da baya da baya akan dokoki da umarni na Allah to gwargwade da imaninsa yake ƙara yin ƙasa kai har a kai ma matakin da babu imanin ko ɗaya kamar yadda bayani zai zo a nan gaba malishi ai al'iman abinda ake nufi shi ne imani kaulun faɗa ce wa amalun da aiki yazidu wa yankus yana da ɗuwa yana raguwa sai ce kaulul kalbi faɗa da zuciya wa kaulun lisan da faɗa da harshe wa amalul kalbi da aiki da zuciya wa amalul jaware da aiki da sasanni da gaɓoɓi na jiki faƙaulul qalb ma da shi abinda ake nufi da faɗa a cikin zuci ko ƙudircewa ta zuci shine i'tiqaduhu mutum ya ƙudirce a cikin zuciyarsa abu na biyu wa tasdiquhu mutum ya gaskata a cikin zuciyansa wa iqraruhu mutum ya tabbatar a cikin zuciyansa wa iqanuhu sannan mutum kuma ya sakankance a cikin zuciyansa ashe imanin zuciya ana buƙatar manya-manyan al'amura guda hudu ƙudircewa da gaskatawa da tabbatarwa da sakankancewa wa qaulul lisan abinda ake nufi da furuci da harshe har a cewa mutum wani iya da imani to huwa nutqu bi shahadataini shine mutum yayi furuci da kalmomin nan guda biyu manya manya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shine an nutqu bi shahadataini furuci da wannan kalmomi na kalmar shahada ka faɗe su daidai kar a same ka a matsayin musulmi kana la ilaha illallah subhanallah kar a same ka a matsayin musulmi kana la ilaha illallah Allah shiryar da kai kar a same ka a matsayin musulmi kana la ilaha illallah duka wannan har yanzu kana da burbushin maguzanci a tare da kai saboda duk wani abu na sunaye da suke da alaka da duniyanka ka iya faɗa amma abin da ke da alaka da mahalicinka abin da ke da alaka da kalmar da ake fata duk wani mummuni mai imani ya cika da ita kalmar da za a tambaye ka a kabari amma baka iya zuwa gun malamai ba su karantar da kai to kana cikin hatsari mai girma shi sa wannan kalma ka faɗe ta daidai irin yanda ta tabbata daga yawun annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama tare da harfanta daidai da kuma ɓangaren wasalinta daidai, domin duk a yayin da ka fitar da wani abu a bisa tsarin shi na larabci, to ma'anarsa ta canza daga yanda yake ya koma wata ma'anar guda daban. Kaga wanda ya ce la ilaha illallah nan kore Allah yake yi, yana kore mahalicci ne, alhali shi bai sani ba. sannan kuma wanda yake la ilafa sunan Allahu mahalicinsa bai iya faɗa ba domin ya kawo gurin haƙuri da ake faɗa da Hausa ya kawo fa'ul ya sa a gurin kenan shi matsayinsa iya cewa Allahu maimakon Allahu yana cewa Allahu kuma mutum ne ya girmanta ya manyanta a musulunci amma bai iya faɗin sunan mahalicinsa ba idan mutum ya samu iya faɗan wannan kalma daidai sannan ma da shi abu na biyu da ake nema a gunka shine wal iqraru bi lawazimiha sannan kuma zuciyanka ta tabbatar da duk abin da ita kalmar la ilaha illallah take lazimtawa na sani ma'anarta bangaren gaskata ta da bangaren abin da shahi aiwatar da ita a bangaren ayyukanka na yau da kullum da kuma rishin shakka da kokonto akanta da ababen da malamai suka gicciya akan cewa sai mutum ya kiyaye su to shine ma daga cewa qaulul lisan sai an samu annutqu bi shahadataini wal iqraru bi lawazimiha abu na hudu wa amalul qalbi da aikin zuciya yace menene aikin zuciya niyyatuhu shine niyyanta wa taslibuhu da miƙa wuyanta wa ikhlasuhu da tsantsanta wata dan Allah ba dan riya ba wa iz'aluhu da risna wata wa raja'uhu da kaunata ga Allah kadai ba ga wani ba wa khudu'ahu da kuma ainihin kaskantar wata zuwa ga Allah wa inqiyaduhu da miƙu wata wa hubbuhu da santa wa iradatuhu da kuma bangaren nufacinta to aikin zuciya sai an samu waɗannan ababe manya-manya a yayin da mutum imani zai zauna a kansa wa amalul jawarih da kuma aiki na gaɓoɓi shi kuma yace me ake nufi da aikin gaɓoɓi shine fi'lul ma'murat shine aikata ababen da aka umarce ka wa tarkul manhiyat da hanuwa akan abin da aka hane ka ya ƴan uwa abin da wannan gaba take karantar da mu duk wanda zai zo ya ce maka yayi imani ko shi mai imani ne to wajibinsa ne ‘yan uwa musulmi sai ya tattara waɗannan ababe da aka ambata, na farko ba za ka tabbata mai imani sai zuciyanka ta gaskata, harshenka ya furci, gaɓoɓinka su ma sun aiwatar dan ana samu wani bawan Allah sai ka iya cewa din nafi ku imani ana ko dai kun hini sallah ne da azumi amma in za a tsaga zuciya ni nafi ku imani to ƙarya yake saboda wannan hanya ce ta wasu fandararru da suka fandare wa manhajin ahlus sunna wal jamaa shi imani digiransa a cikin zuciya aiki yake gaskata shi amma duk a yana kake da'awa a baki cewa kana da imani wanda ya kai digiri na ƙarshe amma baka samu dama bin Allah ba bin manzon Allah ba bin sunan manzon Allah ba to ƙarya kake baka da da'awar baka da imani sai mala yake cewa fal imanu shi imani i'tiqadun kudircewa ce wa qaulun da fada wa amalun da aiki yazidu bi ta'a yana da duwa game da yi wa Allah biyayya wa yanqusu bil ma'siya yana yana raguwa ta hanyar saba wa Allah faman ata bi jami'iha duk wanda yazo da waɗannan ababe gabaki daya faqadikta mala imanuhu imaninsa ya cika wa man ata bisnaini wanda yazo da da abu guda biyu cikin abin da aka ambata duna thalithi babu na ukun lam yasihha imanuhu to imaninsa ba zai nagarta ba li annal a'mal domin ayyuka indahum agun malamai ahlus sunna wal jamaa juz'un min al imani wani yanki ne na imani ba ka raba aiki da imani wa dakhilun fi musammahu aiki yana shiga cikin sunan imani wal imanu biduni amalin imani ba tare da aiki ba la yasihu baya ingantuwa wala yajzi ko baya baya isarwa wa ajma'a ala hadha alqawl sun hadu akan wannan fada a immatahum malamansu faqalu suka ce la imana illa bil amal imani ba zai taba cika ba sai idan an gwamaya shi da aiki wala qaulun wala amalun hakanan kuma fada da aikin ba za su taba tabbatuwa ba illa bi niyyatin sai idan an gwamaya da niyya wala qaulun haka fadar kuma wala amalun haka ma aikin ma wala niyyatun haka ma niyyan ma ba za su amfani masu shi ba illa bi mawafaqati sunna illa bi muwafaqati sunna sai idan aikin da kake yi ya dace wa sunnar manzon Allah da za ka yi sallah ba irin ta manzon Allah ba to imaninka ba zai amfane ka ba da za ka yi azumi ba irin na manzon Allah ba imaninka ba zai amfane ka ba da za ka yi duk wani kalan ibada aka zo aka diba jagoranka ba manzon Allah ba ne to ibada ba za a karɓa ba an cika sharuɗan imani amma diba da kalan samfarin ibada ba na manzon Allah ba ne ba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man ya'ba ya rasul allah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba ma'ana ɗan uwa dai duk irin imaninka in ba manzan Allah bane jagoranka akan ibada kana aikin banza ne malam sai yake cewa wa qad atlaqa Allah ta'ala sifatal mu'minina haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya saki sifar mu'minai hakkan akan cewa mu'minai na gaskiya fil qur'ani a cikin alqur'ani lil ladina amanu sune wanda suka bada gaskiya wa amilu bima amanu bihi kuma suka yi aiki da abin da suka ba da gaskiya da shi min usulid dini game da tushe na addini wa furu'i da rasinsa wa zahiruhu wa batinuhu da bayyanannen addini da cikinsa wa zaharat atharu hadar iman sannan sawaye alamomi na wannan imani ya bayyana fi aqaidihim absa kudura-kuduran zukatansu wa akwalahum da faɗansu wa amalahum da ayyukansu az-zahira na hili wal batina da na ɓoye qala ta'ala sai Allah ke faɗa shi sa duk abinda malaman malamai ahli sunna suke faɗa wallahi suna da goyon bayan aya alquran da sunna manzon Allah ba suna gina hukunce hukuncen su bane akan ina gani ko gaba gadi ko mafarki ko shehu ya ce ko wani wali ya ce a'a mi Allah ya faɗa mi manzon Allah ya faɗa dalili akan cewa ka ce kai mai imani ne amma baka aikin ibada wannan imanin naka ba zai karbi a gaban Allah ba to aya ce ta alkur'ani sai ce ga ta nan ma ayar fadin Allah subhanahu wataala innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim Allah ce innamal mu'minuna wannan adatul hasr ce sani cewa mummunai kadai wanda Allah ya ɗauke su a matsayin masu imani sai Allah ce su ne allazina waɗanda idza zukira Allah duk a yayin da aka ambaci Allah wajilat qulubuhum to zukatansu za ta tsorata za ta firgita za ta shiga halin tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatuhu a yayin da aka karanta musu ayoyi na Allah aka karanta musu alqur'ani to wannan ayoyi na alqur'ani zadatuhum imanan yana dada musu imani yana dada musu kusanci zuwa ga Allah kai Allah ce wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangijin su kadai suke dogara sai Allah ce su waye kuma ga sifan su kuma sai dan annabi cewa ashe imanin sai an yi aiki sai Allah ce alladhina yuqimuna salata su ne masu tsayar da sallah ina mai cewa iya da imani damar sallah ce bai samu ba ƙarya yake yi Allah ya ce su ne allazina waɗanda yuqimuna salata suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma game da abin da Allah ya arzuta su suna ciyarwa a ashe Allah ya baka dukiya kuma a same ka tsayayye ne akan sallah da sauran ayyukan ibada to ka ga albishir a gabanka sai Allah ce ulaika ba su irin wannan humul mu'minuna haqqan sune mummune na gaske bayan sun yara a zuciyarsu kuma aiki mi yana gaskata abin da suka kudace a cikin zukatansu sai Allah ce kuma lahum darajatun suna da darajoji na sama inda rabbihim agun ubangijinsu kai Allah ce bayan wannan kuma wa magfiratun akwai wata gafara ta Allah ta musamman wa rizqun kuma akwai wani arziki karimun na daraja a cikin aljanna da Allah zai ba su duka wannan su kadai dan Allah akwai alkhairin da yake wannan babu Allah kaɗai ya ce ula'ika humul mu'minuna haƙƙa ya isa kawai. Amma sai Allah ce lahum darajat, ba a ce ma lahum darajatun, ba da ce daraja ɗaya ce, a'a, Allah ce darajat, shi sa yanda kake ganin tauraru a sama, to haka wasu ‘yan aljanna za su ganin wasu bayin Allah a cikin aljanna. Kuma ba za ka yi hasada ba, Allah ya huddata, baka shiga aljanna da ƙyashi ko hasada ko kullata ko wani abu na san kanka ko wani abu sai an hunda amma za ka ɗaga kanka kaga wani wasu mutanen sun maka nisa irin yadda kake ganin tauraro a sama to haka za su maka nisa a gobe kiyama saboda yadda ka shiga aljannar amma ina kai ina su shi yasa kakka nemi ainihin abu kaɗan a rayuwanka shi yasa in za ka nema abin Allah baya karewa ka nemi abu mai yawa kuma ka yi aiki don ka samu abu mai yawa amma ka ce mu dai mu shiga aljanna kawai to abu ne mai kyau amma dai ka nemi daraja a cikin aljanna shi yasa Allah ce lahum darajatun suna da suna da darajoji inda rabbihim agun ubangijin su wa maghfiratun da kuma gafara wa rizqun da arziki karimun mai daraja wa qad qarana Allahu azza wa jalla haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mai girma da buwaya al-iman imani ma al-amal tare da aiki fi kathirin min al-ayat a yawa yawan ayoyi fi kitabihil aziz a cikin littafinsa mabuwayi fa qala ta'ala Allah yace innal ladhina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka bada gaskiya wa amilus salihati kuma suka aikata ayyuka ayyuka nagari ka gani shi sa duk wanda yazo cewa wallahi wani na fi kai wai imani kai dai kawai dai kafi ne bin doka ta Allah suka ce a'a ban yarda ba babu inda Allah zai kawo al'iman to sai ya gwama ya shi da al'amalu shi za ka Allah ce innan lazina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka ba da gaskiya wa amilus salihati kuma suka aikata ayyuka nagari to kanat lahum jannatul firdausi nuzula to suna da ainihin masauki na aljannal firdausi ma'ana kanat lahum za ta kasance a gare su jannatul firdausi nuzula aljannar firdausi ita ce makomarsu Allahumma ja'alna minhum kenan sai an yi aiki ake samun aljanna kenan shi sama Allah ce khalidina fiha la yabghuna anha hiwala suna madawwama a cikin ta ba sa neman musaya da ita a aljannar firdaus in ka shiga ba ita ce a'lal janna shi sa manzo ce in zaka roki aljanna ka roki aljannatul firdaus saboda ita ce tsatsakin aljanna ita ce aljanna madaukakiya wanda babu wata sama da ita haka in zaka roke ta ka ce Allah Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus wa qala ta'ala Allah ya faɗa innal ladhina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah thumma istaqamu sannan suka tsaya suka tsaya kankan ma'ana anan thumma istaqamu suka yi aiki a aikin ma nagartaccen aikin da ake yi don a shiga aljanna shine sun mastaqamu to idan sun yi aikin sun tsaya kyankyam sun samu istiqama to Allah ce mu ko ba za mu karɓi rayuwarsu ba tatanazzalu alaihimul malaika mala'iku za su sassauko gunsu yayin mutuwa za su ce musu Allah ta khafu kada ku ji tsoro cikin bulaguranku kada ku ji tsoro cikin fitar rai kada ku ji tsoro cikin zaman kabari wala tahzanu kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna sannan kuma ana muku bishara da wannan aljannar da ake muku alkawari akan ta ashe ba za ka mutu ba sai ka ga mala'ikan rahama idan kai mummuni ne mai imani in mutumin banza ne kuma mala'ikun azaba za su karɓi rayuwarsa Allah tsare mu wa qala ta'ala Allah ya faɗa wa tilkal janna waccal aljanna da kuke gani ita ce allati uristumuha wanda aka gadan muku da ita amma Allah ce saboda me bima kuntum ta'malun saboda abinda ku kasance kuna aikatawa na aiki ashe sai ayi aiki ko aljanna ta mai rabo ce wannan maguzanci ne wannan jahilci ne an dora wannan akan jahilci aljanna ta masu aiki ce da kuma samun dace na Allah bayan kayi aiki kuma kada ku ce wa Allah nayi aiki ko a bani a'a kuma sai ka nemi rahmar Allah amma ka nemi ɗaya ka bar ɗaya akwai matsala da wani zai zo gobe kiyama ce ya Allah ka kawai rahmataka arju ya Allah ka ce kawai Allah ni ban yi aiki ba amma kawai rahmaka kawai nake so tabbas rahmar Allah yalwatacciya ce amma shi yace in ana son ta ga hanyar da za a bi yana dole sai an yi aiki shi yasa ma ka diba ga annabu Isa alaihi salam yayin da Allah ya ce masa a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ila hayl min dunillah kai ne ka cewa a rike ka da kai da mahaifiyarka ababan bauta ba kuma bayan Allah karshe cewa ya Allah in tu'adhibhum fa innahum ibaduk ai in ka musu azaba bayin ka ne in ka gafarta musu kuma sai Allah ce ina hadha yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum a yau wannan yini Allah ce rana ce wanda masu gaskiya gaskiyansu za ta amfane su idan da Allah zai ce wane kawai a tausaya masa bai ba Allah ba a sashi aljanna to wanda suka yi aikin wa an zalunce su to Allah ko bai zalunci inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu Allah ce ya haramta wa kansa zalunci da kenan bai yi wa mutum ya rayu a duniya yana bin Allah da kiyaye doka ta Allah kai ka rayu kana zina kana shan giya kana cin riba kana saba uwaye baka sallah baka azumi baka biyayya ga Allah ka zo gobe kiyama ka ce Allah rahamaka nake so to Allah baya zalunci kawai sakamakon ka shine abin da ya dace da ayyukanka faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu haka Allah ya fada to shine anan sai malam yake cewa wa qala ta'ala Allah ya fada a wata ayar ko da surar wal asr Allah yana rantsuwa da zamani malamai suka ce ba komai yasa Allah ya rantsuwa da zamani ba sai dan muhimmancin lokaci kakka yarda sakan daya ko minti daya wallahi ta tafi a barinka akan yi wa Allah biya sai kai da dama kaga a zamanin nan akwai akwai akwai awanni akwai mintuna a cikin sa akwai bangaren sakan a cikin sa sannan akwai kwanuka akwai sati akwai wata akwai shekara to sai Allah ya gama su duka sai ya rantsuwa da su saboda muhimmancin su duk abin da kuma Allah ya rantsuwa akan shi to ga masu hankali ne Allah yake rantsuwa da wannan abu dan ka tsaya ka san muhimmancin lokaci ne sai Allah ya rantsuwa da zamanin gaba ki daya sai kuma ya kawo wani abu babba wanda yake da alaka da mutum yace innal insana lafi khusr lalle jinsin dan adam yana cikin asara saboda mai bai rabauta bai ribatar lokacinsa sai Allah ce illal ladina amanu kawai wanda aka hudda daga cikin ɗan adam wanda bai shiga cikin asarar ba sai waɗanda suka ba da gaskiya wa amilus salihati suka yi aiki aiki nagari wa tawasau bil haqqi suka yi wasici da gaskiya wa tawasau bis sabri suka yi wasici da hakuri imamu shafi'i da yazo ce lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafatuhum malami kawo magana ba amma dai dan saboda kai yayi wata littafin sa imamu shafi'i da yazo bayani akan wannan aya ce kai da Allah bai saukar da wata sura ba kadai a Qur'ani wannan sura ce kadai wallahi ya ce ta ishe ta ishe su su bi Allah akan ta saboda yadda take tattare da abubuwa da yawa na ma'adoni wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa annabin rahma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi qul ka ce amantu billahi na ba da gaskiya da Allah sun mastaqim sannan sai ka tsaya kyankyam ka yi aiki wa qala sallallahu alaihi wa sallam zai shiga hadisai kenan ya faɗa manzon rahma tsira da amincin Allah su daɗe yato a gare shi al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba shi imani yana da ɓangarori sasanni saba'in da ‘yan burtsatse in an ce albidu'u daga a cikin larabci daga uku zuwa tara to manzala iya nufin ko saba'in da uku ko da hudu ko da biyar ko da shida ko da bakwai ko da takwas ko da tara ma'ana dai imani hawa hawa hawa hawa ne har sai da ya kai saba'in da wani abu fa'afdaluha a wata ruwayar fa'a'alaha mafi ƙololuwar imani qawlu la ilaha illallah fadar la ilaha illallah babu imani sama da wannan saboda wannan iya da alaka kai tsaye da Allah kun ga shine matsalar matsalar mutanen mu a yanzu da muke magana a yanzu mutum bai iya fadin la ilaha illallah ba to imanin kololuwa an gaya maka shi shine la ilaha illallah abin da ke da alaka da tauhidi babu abin da zaka je wa Allah gobe kiyama ka tsira kai tsaye sama da tauhidi ga Allah subhanahu wataala wa adnaha wanda kuma yake can ƙasa na ƙarshe imatatul adha anit tariqi shine kawar da duk wani abu da ke cutarwa a bisa hanya ƙaya ce kwalba ce dutse ne wata itaciya ce wani rami ne wani abu ne da ɗan adam zai cutu sai ka zo ka gyara to wannan alaman cewa wannan iya da imani shi sa akwai wani bawan Allah da manzo yake cewa laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna na ga wani bawan Allah yana ta ni'imtuwa a cikin aljanna ya tsinki wannan itaciya ya ci ya tsinki wannan abin ya ci ya ce kawai abin da ya sa shi a cikin aljanna wata itaciya ce akan hanyar mutane sai ya cire ta tana cutar da mutane sanadiyar haka Allah ya ce wannan bawan Allah mala'iku ku da dan aljanna ne to shi sa ashe aikin da'a kada ka rena shi ko ban kadan insa kana cikin tafiya ko akan babur ko a mota ko a kafa balle a kafa kaga wani abu mai cutarwa dutse ne ka tsaya ka ja kuɗa shi ba kamar yadda za a rinka cewa ba a a inga cika dukawa kana ɗaukan duwar watsu akan titi sai a ce wane ya zare ai wane ai ya haukace ai ba ya da aiki sai ɗaukar ɗin to ka gani ɗan adam inda zai kai ka wallahi ba da guri da na halaka da ba duk abin da ka sa ɗan adam a gaban ka ka shiga uku kawai ka yarda da Allah ba ruwanka da ɗan adam amma in ka ce in dai abu kaza za a ce mun na haukace ai kai ka san da kana da hankali kuma ka san dan wa kai dan Allah kai wannan waya sa da yawa yau mutane sun bar addinin Allah akwai bayan Allah suna tare mu wallahi sallar da kuke yi karfe kaza mun tabbata gaskiya ne manzon Allah bai yi aiki da agogo ba yayi aiki da rana ne amma ka san matsalar mutane kana komawa an ganka kana sallah tare da wadanda ya ce ka koma kaza shine muke tsoro to yardar da su ka ji gaban Allah ka ce jama'a ne ka yardar da su akan ibadanka kai za a fara da ka a gobe kiyama manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Walhaya'u shu'ubatun minar iman, kunya ma ita ma wani yanki ce daga cikin imani, ba na cikin wannan saba'in da wani abin a cikin dai ta nawa ce, ta goma ce, ta ashirin ce, ta arba'in ce, manzala bai bayyana bai ce, amma kunya ita ma wani yankin imani ce. Mai cewa baya kunyar kowa haya ka zagi ya buga, to ka rasa wani yanki daga cikin imani, ka rasa wani albarka daga cikin albarkoki na imani da Allah ke sawa mu musulmi malice fal imanu wal amal imani da aiki mutalazimani suna lazimta juna ba sa rabuwa la yanfaku ahaduhuma anil akhar daya bai barin daya wal amalu suratul iman shi aiki shine ganga ta jiki ta imani wa jauharihi shine adansa wa huwa min lawazimihi iya daga cikin abin da ke lazamta imani wa muqtadayati kuma shike hukunta imani wa nisfu ma'anahu kuma shine rabin ma'anar imani wa ahlus sunnati wal jama'a su ahlus sunna wal jama'a yaquluna suna cewa annal imana shi imani qaulun fadani wa amalun da aiki darajatun kuma matakayya ne wa shu'ab da kuma sasanni yazidu bi ta'a yana da duwa da yi wa Allah biyayya hatta ya kuna kal jabal kai har girman imanin mutum ya kai matsayin girman dutse shi yasa wata zuciyar da za a zo a aje ta a sikeli wallahi sai a kawo zuciya miliyan guda a aje amma wannan zuciyar guda ta fi karin wannan zukatar ba kai bane a cikin ta da imani wa yanqusu bil ma'siya kuma shi imani yana raguwa da saban Allah hatta la yabqa minhu shay har ya kai ma babu abin da zai saura na imanin ya zamanto zuciyar babu imani ko ɗaya a cikin ta wa anna ahlahu yatafadaluna fi imanihim mutane suna shan bamban abasa imanin su ala hasabi ilmihim abasa gurgudan ilimin su wa amalihim da aikin su shi yasa gwargwadon yawan iliminka game da sanin Allah gwargwadon da imanin kake hawa gwargwadon da kake ja baya da ilimi game da sanin Allah gwargwadon da imanin kake kasa fa ba'dhum akmalu imanan min ba'd sashen mutane sun fi cikas imani akan sashe gashi kuwa sai na Abubakar ake sahabbai suke cewa bai sauran sahabbai doriyar yawan sallah da azumi ba wani abu da ya gaskata a zuciyarsa ne ya ɗoraci mutane ya samu ɗoriya akan mutane to haka ma ɓangaren imani duk wanda ya fika gaskatawa a cikin zuciyanka da yaqini to yafi ƙarfinka malai ce wa qad warrat fi zalika haqiqa yazo a cikin waɗannan adillatun dalilai kafiratu masu yawa min al-ayati daga ayoyi na alqur'ani wal ahadith da kuma hadisai na manzon Allah qala Allah ta'ala Allah ya faɗa madaukakin sarki wa yazdada alladhina amanu imana alladhina amanu waɗanda suka ba da gaskiya wa yazdada suna dada imanin imani bayan imanin su ashe imani yana daduwa qala Allah ta'ala Allah ya faɗa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshiruna Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa idza ma unzilat sura duk a yayin da aka saukar da wata sura ga manzon Allah sallama faminhum daga cikin sahabbai akwai masu cewa man yaqulu wa yake fada man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi daga cikin faminhum daga cikin su man yaqulu akwai mai cewa ayyukum wane ne daga cikin ku zadatuhu ta dada masa hadhihi wannan sura imanan imani da Allah sai Allah ce fa'an malazina amanu, amma kaga waɗanda suka ba da gaskiya, to fazadatum imanan wannan saukar ta aya tana ƙara musu imani, wahum yastabshiruna sai ka gan suna cikin farin ciki da jin daɗi, saboda shi imani idan ya zauna a zuciya sai ka gaba ka da kobi amma kana annashuwa, kana jin daɗi, kana ainihin godewa Allah. Shi sa shi imani yana sa maka nutsuwa a rayuwanka, baya sa ka ringa tada hankalinka akan abin da ka rasa a gidan duniya wa qala ta'ala Allah yana faɗa a wata ayar wa idza tuliyat alaihim ayatuhu duk a yayin da aka karanta musu ayoyi na Allah zadatum imanan wannan ayoyin suna ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangiji su kadai suka dogara ashe in uwa imani yana da duwa wannan sune dalilai da suke tabbatar da haka kasan a cikin kungiyoyi akwai kungiyoyin da aka samu bayan manzon Allah suka ce wai yau da ka ce ka shiga musulunci ko daga ya ci kace ka ka ba da gaskiya da Allah wai imanin ka ɗaya yake da imanin Abubakar da Umar suka ce kawai wai in kace amantu billahi kace kawai akwai Allah to ko baka yi sallah ba ko baka yi ba azumi imanin ka iya dan babba ne wannan kuma wasu tsinan dole a cikin kungiya suka bata addinin Allah kuma suna da awar musulunci da haka imani iya da duwa iya raguwa wa qala ta'ala Allah ya faɗa huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim Allah ce huwa allazi Allah shine wanda anzala sakina ya saukar da nutsuwarsa fi qulubil mu'minina a cikin zukatan mummunai liyazdadu domin su dada imanin imani ma'a imanin tare da wancan imani nasu ashe yana da duwa kenan wa qala ta'ala Allah ya faɗa a wata ayar allazina qala lahumun nasu sune waɗanda mutane suka ce musu innan nasu lalle mutane kad jama'u lakum sun taru saboda ku domin su halaka ku domin su yaƙe ku fakhshawhum ku ji tsoron su fazadahum imanan ba abinda wannan magana ta ƙara masa in banda imani wa qalu suka ce ma hasbunallahu Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil ma dalla da abin dogaro shine Allah kana tsoratar da mutum game da talauci yana ƙara jin daɗi kana tsoratar shi game da mutuwa game da mutuwa da wani abu na halaka yana ƙara ainihin kutsawa abu to imani ya kai imani kenan wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzar rahama tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ce man ahabba duk wanda ya so lillahi dan Allah ka so mutum ba dan kawai ba sai dan addinin Allah wa abghadha lillah ka ki wani mutum ko ka ki wani abu ka ki shi saboda addinin Allah to faqad istakbala al-iman haqiqa imani ya cika kenan Allahu akbar wallahi wannan hadisi iya daga cikin hadisan da ya kamata mu ba da iz mu ɗauki karatu a kansu ba komi ba yasa kake son wani bawan Allah sai dan addinin Allah ba komi ba kake son wani al'amari sai dan addinin Allah to a nan gurin ina masu son wasu arnawa makiya Allah masu son makiya addinin Allah masu son ababen da ya saba wa addinin Allah Allah yana fushi da wani abu amma kai kana son wannan abin to Allah ce duk wanda yake so dan Allah wa abghadha lillah kuma yake abu dan Allah wani ne yake kangarewa Allah ka kishi shi dan Allah ka kishi shi dan addinin Allah to idan ka samu wannan imani ya cika inji manzon Allah wa qala sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa manzon rahama tsira da amincin Allah su karata bata a gare shi marra aminkum munkaran duk wanda ya ga wani abin ki daga cikin ku falyughayyirhu biyadihi ya canza wannan abin ƙi da hannayensa idan ya iya, fa'in lam yastata idan ba zai iya ba da hannayensa, fa bilisanihi ya canza wannan abin da harshensa, fa'in lam yastata idan ba zai iya canza wannan abin da harshensa ba, to fa bi kalbi sai ya ƙi hakan a cikin zuciyarsa, wa zalika in hakan a cikin zuciya abu afur imani shine mafi raunin imani ma'ana shine mataki na ƙarshe in ka ƙetara wani abu na mataki na hudu kuma ka shiga cikin masu saba ma Allah kuma a wannan hadisi ɗan uwa ba kamar yadda wasu ke faɗa ba a fassara sa cewa marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi suka ce shugabanni kenan fa in lam yastati fa bi lisanihi sai suka ce malamai kenan fa in lam yastati bi qalbihi sune ga magarin mutane wannan hadisi ba haka manzo Allah yake nufi ba duk wanda ya faɗi wannan bai san ba me yake faɗa a addinin Allah kawai fassara shi ta gaba gadi yayi kayan sa wannan matakin guda uku ɗan adam zai iya tattara su gabaki ɗaya kuma kowa a iya yadda Allah ya aje ka yanzu misali dan Allah yarka ce ta sanya kaya matsatsu ta huto daga cikin gida dan Allah kana buƙatan ka ce wani sai ya zo ya canza maka yadda za a yi ɗanka ne ya yi aski irin na arnawa turwa kushi ko dai kushi ake cewa mi ya zo ya aski irin na tsinannun arnawa ya zo ɗora kana buƙatar ka zo kana mai shi da magana da Allah wani a daure Allah a daure a aski wannan ai kaga ba shawara kake nema ba nan kaga fa biyadihi ne ko yawwa kaga nan gurin ainihin a nan gurin biyadihi ne kawai sai ka ce to yaka zo zauna a nan gurin shikenan ka nemo reza ko ka nemo almakashi sai ka shiga ta nan ka huta ta nan ta inda kake shiga ba ta nan kake huta ba sai ka ciccire gashin sai ka ce to shikenan aje a cigaba da yawo aka ka ba ka aje a yi askin ba kuma ka tabbata da ƙasa sai ka tabbata ya kai alamun koro daga can ƙasa ka ce aje a yawo a haka shikenan to kaga wannan ba a buƙatan a ce wai wai sai nan wa'azi za a yi a'a nan ko aiki ne za a yi wani abu ne ka gani gashi a a gidanka an kawo wani an kawo an sa an sa an sa antenna ana kallon fina-finai na saba wa Allah kaga baka buƙata ka ce kada ka ringa wa'azi a'a sai ka cire wannan abin ka cire kayakin wani shi kenan in abin ya kama ma a ɓadda shi a cikin gida a ɓadda tunda ba za a kalli addini ba to akwai ababe da yawa wanda mutane suka bar ma suka bari alhali suna iya canzawa da hannayensu wallahi gobe kiyama sai kai bayani duk abin da za ka iya canza shi daidai irin matakin ka ba kai ba wallahi sai Allah ya tambaye ka gobe kiyama saboda maza ce ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamutu huwa ghashu li ra'iyati illa harrama Allahu alayhi janna babu wani mutum da Allah zai bashi kiwo zai iya magana yake magana ya mutu a ranar da yake mutuwa yana ha'intar waɗannan bayin Allah da Allah ya bashi amana to sai Allah ya haramta mishi a shiga aljanna yanzu ka gani kana ganin ƴarka da salula ta jikka tamanin kai baka saya mata ba kuma kai ka san cewa wannan salular ba wa'azi bane ake saurare kai ka san me ake da ita amma ka ce abin yahi karhin ka wallahi ka ci amana Allah sai ya tambaye ka waye saya miki wannan waya ba ni ita kirawo mini shi ku zo ku zauna kai me ka saya ma yarinya da uwayenta waye baka izinin ba ta saya mata waya ba ta da uba ne kai zaka nuna mata rayuwa ko kuma ni mahaifinta duk irin waɗannan uwaye sun saka kaga uba iya jin yauni yarsa tana hira karfe 11 12 iya ji a jika wai yana jin tsoro ya huto ya ce ke bi kike har yanzu wai saboda uwa za ta mishi musiba wallahi uwa muna faɗin haka ne saboda abin da ke faruwa da yanzu akwai yawa yawan ubanni da yake an fi karfin su a gida tsoron zuciyar uwayen suke saboda in kai magana a ce to ya za a ta samu jin kai ka cika takura kai ka cika kaza to in ba ta yi hira to kuma hira karhe daya hira karhe biyu hira a cikin adidas sau hira a cikin bakar mota duk irin waɗannan abubuwan ma kan ma'adalci yan uwa musulmi wallahi sai Allah ya tambaye kowa a cikin mu fa in lam yastatifa bi qalbihi to kaga in baka iyawa da hannu shine fa bilisani sai kuma zuwa ga harshe akwai gurin da baka isa ba dan wani ne kaga yayi irin wannan shigar ko yayi irin waɗannan abubuwa ko ga iya sa kake cewa da kai tsoron Allah ni babanka ne tunda ni aminin mahaifinka ne kuma ni ban da izini in maka hukunta ka amma ka ji tsoron Allah akan abu kaza to kai magana da harshenka kaga ce a yaran zamanin nan ai Allah ya san kai dai shi kuma wallahi komun dadewa sai Allah ya nuna masa cewa kai mutumin kirki ne kuma wallahi ɗan uwa a yanzu idan ka biya mutane a bangaren cewa za ka yi wa'azi ko nasiha ko billahi al'azim in ka biya su ba za ka yi ba akwai aboki na na da'awa wanda hakan ya taɓa faruwa a gare shi shi malami ne ma makaranta ma yana karanta da ɗaliban ya ga wani bawan Allah yana ƙoƙarin ɓata yarinyar so da yawa in zai in ya ƙare karatun dare zai tafi gida sai ya ganta a bayan wani birgi wani bawan Allah yana mugun abu da ita ya ga cewa wannan amana ce ya samu mahaifiyarta da sa ya ce wance kin san abin da ke faruwa tare da ita da dare ta ce ya aka yi ce ga abin da ke faruwa ba so ba so bi ba in na zo a babban yanzu wuce ga yadda suke a tare da wani bawan Allah a mun gode ai masoyinka ne zai gaya maka gaskiya ai kaza kaza kaza kaza shi ke ya tafiyansa yanzu kawai ta ce ma wannan ta saurayin naki ki kira min shi ta kirawo shi to ina gaya ba kana da makiya a unguwa ai malam wane ka ji abin da ya faɗa a kanka a kanka a kanka billahi al'azim malam wane ga abin da ya faɗa a kanka ya ce kaza da kaza da kaza kaza to kai a hankali ba uwar wata shi sa wasu matan basu da hankali mahaukata ne wallahi mu da gaskiya malam basu da hankali in banda mahaukaciya wanda yake kokarin ya gyara miki tarbiyyar yaki ki dauke shi da makiyanki wanzu kuma shi wannan yaron shi he zo samu wani aminin wannan malamin ya ce masa to ni ba zan je in tinkare shi kai ina ganin darajarsa amma ka gaya masa ya fita daga cikin tsari na in ba haka ba wallahi zai da kansa kai yanzu da Allah ka ga yar wani gobe ka sake magana eh in ka daure domin wata za a samu mai imanin zai karba dan wani ya ce daga nan ya hasa bai kare to ka gani to shi kuma rishin cewa ba a kare yin kuma shine kuma al'umma take lalacewa saboda yahuda haka Allah ya halaka su malaman tun suna suka ce kai tunda ba a doka bari mu bari sai Allah ne tashi azab azabtarwa duka har wanda ma suka yi shirin sai duka Allah ya gaba ya azabtar da su shi sa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa to shi sa duk irin wannan yana faruwa ɗan uwa musulmi sai mutun yayi da gaske fa in lam yastatifa bi qalbihi idan mutum ba zai iya ba to kuma sai ya ki a zuciyarsa kai abin yahi karhin ka in kai magana akan iya baka kashi akan iya cin mutuncinka a wulakanta ka to sai ka ƙi abin a zuciya amma wannan shi ne digiri na ƙarshe kuma domin in ka wuta daga nan to za ka shiga cikin masu yi kuma masu yaban abin kuma an shi kenan an halaka wa haka za ta'allama sahaba haka sahabbai suka sani wa fahimu suka fahimta radiyallahu anhu Allah ya yarda su min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta bata a gare shi annal imana shi imani i'tiqadun ƙudurin zuci ne wa ƙaunin da faɗa wa amalin da aiki yazidu bi a amalil kalbi imani yana daɗuwa da ayyukan zukata wal jawarih da gaɓoɓi wa bi ƙaunin lisan kuma imani iya daɗuwa ta hanyar faɗar harshe kafta'aci wal ibadat kamar biyayya ga Allah da kuma ibadodi wa yanqusu bi a amalil kalbi imani yana raguwa game da ayyukan zukata wal jawarih da gaɓoɓi wa bi ƙaunin lisan da kuma faɗar harshe ka fi'ilul muharramat kamar aikata abubuwa na haramci yana sauke imani daga matakinsa wal ma'asi saban Allah yana sauke imani daga matakinsa wal munkarat aikata miyagun ayyuka yana sauke imani daga matakinsa ai shi yasa maza ke cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci da ɗaya ba zai zina ba a yayin da yake mu'mini sai an cire imanin zai yi zina iya zina wannan babu imani a jikinsa to kadara Allah ya karɓi rayuwarsa iya wannan wa anna ahlahu mutafadiluna masu imani sun fifici juna minhum as-sabiq minhum as-sabiq bil khairat a ciki akwai masu riga riga wajen aikata alkhairi wa minhum muqtasid daga cikin su akwai masu tsakaitawa akan abin da aka farlanta musu amma ababe na nafilfili ba sa aikatawa wa minhum adh-dhalimu li nafsihi daga cikin su kuma akwai masu mi akwai masu kasa kaiwa inda ake bukata wa minhumul muhsin daga ciki akwai masu kyautatawa wa minhumul mu'min daga cikin su akwai masu ba da gaskiya wa minhumul muslim a cikin su akwai masu miƙa wuya laisu indallahi sawa ba daidai suke a gun Allah ba bal faddalallahu ta'ala ba'dahum ala ba'din Allah ya fifita sashen su akan sashe wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajatin kuma Allah ya ɗaukaka sashen su a bisa sashe bangaren darajoji qala amirul mu'minina ali ibn abi talib radiyallahu anhu amirul mu'minin ali bin abi talib Allah ya dada masa yarda ya faɗa yace as-sabru min al-iman haƙuri wannan da kake gani iya daga cikin imani ko kuma as-sabru min al-iman haƙuri game da imani bi manzilatin ra'si min al-jasadi matsayin sa kamar kai ne a jikin gangan jiki mutum ya iya rayuwa babu kai to haka mutum haka haƙuri in babu shi babu imani kuma haƙuri ƴan uwa mataki uku gare shi akwai as-sabru ala ta'atillah asabaru an maharimillah asabaru ala aqdarillah dole kai hakuri akan akan bin Allah dole kai hakuri akan hakurtar da kanka akwai mi akan saban Allah kuma kai hakuri akan ababen da Allah ke kaddarawa na rayuwa akwai talauci akwai rashin lafiya akwai kunci akwai jarabawa akwai tashin hankali a duniyar nan duk waɗannan ababen in ka tattara su to sai su tabbata maka da imani sai mala yace mal aliyu yake cewa man la sabra lahu la imana lahu duk wanda baya da hakuri to baya da imani wa qala as-sahabiyyu jalil babban sahabi mai girma abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya fada allahumma zidna imanan ya allah ka dada mana imani wa yaqinan ka dada mana yaqini wa fiqhan ka dada mana ainihin fahimta addini wa kana abdullahi bin abbas ya kasance abdullahi dan abbas wa abu huraira da abu huraira wa abu darda da abu darda radiyallahu anhum Allah ya dada ya darasu ya kulu da suna cewa al'imanu ya zidu wa yankus imani yana daɗuwa kuma yana raguwa wa ƙarar imamu wake ibn al-jarra babban malami mai suna wake ibn al-jarra rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da gafara ya ce ahalus sunnati ya kuluna mabiya sunnar manzon Allah suna cewa al'imanu ƙaunin wa amal shi imani faɗa ce da aiki وقال امام اهل السنه والجماعه shugaba na ahlus sunna wal jamaa imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala yace al imanu yazidu wa yanqus imani yana da duwa kuma yana raguwa fa ziyadatuhu bil amal da duwansa tana kasancewa ne ta hanyar aikata ayyukan da'a wa nuqsanuhu raguwansa kuma yana kasancewa ne bi tarkil amali ta hanyar barin aiki na ibada da Allah ya dora wa bawa wa qala al imamu al hasan al basri babban malami mai suna al-Hasan al-Basri tabi'i ne rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da gafara ce laysa al-imanu bitahalli wai shi imani ba a riga yake ba shi imani ba a sifa ba yake ba wala bitamanni imani ba ta hanyar gorace gorace bane ba da da'awa da cewa ni mai imani ne a'a walakin ma waqara fil qulubi shi imani shine abin da yahuda ya shiga cikin zuciya wa saddaqatuhul a'mal kuma ayyuka suka gaskata hagu zuba magana ta hikima kenan da haka kenan sai ga mutum da malam malam da hula da iya komai amma in yi wata tsiyar malam ko fir'auna da ya zai yi ta da haka kenan ba wai tufafi bane ko gemu ko cika ko hori ko kuma mutum ya zamanto babban mutum a'a haka kuma faɗa ta baki mutum ya dinga nuna maka shi wani sahabi ne da imani ba shi bane imani imani na gaske shi ne abin da ya shiga cikin zuciya kuma a aikace a ɗabi'o'inka da halayenka aka gaskiyar wannan abu to ne ake cewa da mai imani ne wa qala al imam shafi'i imam shafi'i ya faɗa rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da gafara al-imanu qawlun wa amal shi imani fada da aiki ne yazidu wa yanqus yana daɗuwa kuma yana raguwa yazidu bi ta'a yana daɗuwa da biyayya ga Allah wa yanqus bil ma'siya yana raguwa idan mutum iya saba wa Allah thumma tala sai karanta wannan ayar wa yazdada alladhina amanu imana wanda suka bada gaskiya sai su ƙara imani akan wannan abu da Allah ya nuna musu wa qala al-imam al-hafiz abdullah al-humaidi babban malami masanin hadisi abdullah al-humaidi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa yake cewa al-imanu qawlun wa amal shi imani fada ne da aiki yazidu yana da duwa wa yanqusu kuma yana raguwa la yanfa'u qawlun illa bi amal fada bata amfani sai idan an yi aiki wala amalun wa qaulun haka aiki da fada ba sa amfani illa bi niyyati sai da niyya kyakkyawa wala qaulun haka fadan ba ta amfani wa amalun aikin baya amfani wa bi niyyatin haka nan ma idan an hada hadda niyya dukkan su ba sa amfani illa bi sunna sai idan an bi manzon Allah wa qala al-hafiz abu umar abu umar abu umar bin abdul bar ya faɗa babban malami masanin hadisi ɗaya daga cikin manyan-manyan malaman mazabin imam malik ibn abdulbar rahimahullahu ta'ala yake cewa ajma'a aharul fiqhi malamai ma'abuta sani wal hadith da malaman hadithi sun haɗu ala annal iman akan cewa shi imani kaulun faɗa ne wa amalun da aiki wala amala illa bi niyyatin shi aiki ba za a karɓe shi ba sai da niyya kyakkyawa wal imanu indahum imani a wajen malaman fiqhu da malaman hadisi yazidu yana da duwa bi ta'ati ta hanyar yi wa Allah biyayya wa yanqusu yana raguwa bil ma'siya ta hanyar saba wa Allah wat ta'atu kulluha indahum iman ayyukan da'a a gurin malaman hadisi da malaman fiqhu dukkan su imani ne wa ala hadha al i'tiqad to akan wannan kuduri kana jami'u sahabatil kiram sahabbai masu daraja suka tafi akai والتابعين da tabi'ai masu daraja wa man tabi'ahum da wanda suka bi su bi ihsan da kyautatawa min al muhaddithina daga daga cikin malaman hadisi wal fuqaha da malaman fiqhu wa a'immatu din da jagorori na addini irin malaman tafsiri da malaman sira wa man tabi'ahum da wanda suka bi bayan su wa lam yukhalifuhum ahadun min as-salaf ba wanda ya saba musu da ɗaya daga cikin magabata wal khalaf da malaman da suka zo baya baya illa alladhina malu anil haqq sai dai wanda suka karkace wa gaskiya fi hadar janibi a wannan bangaren wa khulasatul qawli ma da shi kai a takaice dai magana fi musammal iman game da abin da ake nufi da imani inda ahli sunnati wal jama'a a gun ahli sunna wal jama'a ma da huwa ma wakkara fil qalbi shine abin da ya tabbata ya tsaga zuciya wa saddaqahu lisan harshe ya gaskata shi wal amal da aiki wa badat thamaratuhu wadiha sannan kuma ‘ya'yan furanninsa da ‘ya'yan itacensa suka bayyana a hili fil jawarihi a bisa gaɓoɓi, bimtisali a wamirillah ta hanyar tsayuwa ta ɓangaren umartuwa game da umarnin Allah ta'ala maɗaukakin sarki, walibti adi an nawahihi da kuma nisa game da abin da Allah ya yi hani, li an nasibal iman domin shi suna na imani ya ka'u alaman yusaddiq bi jami'i ma ja'a bihi rasul sallama yana aukuwa ne ga duk wanda ya gaskata dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi an rabi daga wajen ubangijinsa jalla wa ala mai girma dauka e itiqadan ta bangaren kudurin zuci wa iqraran ta bangaren tabbatarwa wa amalan ta bangaren abin da shahi aiki wa annal ibad la yatasa'una fil iman ko bayin Allah da dai ba sa zama daidai su daidaita a cikin imani wala yatamathaluna fihi abadan ko ba za su iya kamanceceniya ba a cikin imani har abada lidha saboda haka man saddaka bi qalbihi duk wanda ya gaskata a cikin zuciyansa wa aqarra bi lisanihi ya tabbata da harshensa wa lam ya'mal bi jawarihi ta'at amma bai yi aiki da gabobinsa ba ta hanyar ayyukan da'a allati umira biha wanda aka yi umarni da shi to lam yastahi qasmal iman bai cancanci ba a shi mai imani kun ga duka karata inda yake da zaka samu wani bawan Allah a zuciyarsa ya dayanta Allah a zuciyarsa ya yarda da Annabi Muhammad 100 bisa 100 cewa annabi na Allah kuma a bakinsa ya faɗa ce mu musulmai ne ko mu masu imani ne ko mu mun gaskata zawo manzon Allah amma a babi na yin sallah sai ki sallah a babi na yin azumi sai ki yin azumi a babi na wata da'a da Allah ya umarni sai ce a to mu gaskiya matsala kasala muke ko kuma ya ci karo da aikin mu to ma da ce lam yastahiq kasmal iman wannan bai cancanci sunan imani ba shine yake faruwa a yanzu sai ka je ka ga mutum a ƙasar Amurka a ƙasar Faranshi kai ba ma kaka je ka je nesa zaka je Algeria Algeria ta yau ta yau za ka je Morocco, za ka je Tunisia, kai har a yankin ɓangaren Yaman, ɓangaren wasu yankuna na Larabawa za ka zo ka ce mutum, ka ga mutum da wata irin shiga ko ka ga wata mace da wata irin shiga. A ce miki ke musulma ce ta ce, eh musulma ce amma ta ce a non practical amma. Musulma ce amma ta ce amma bisa aiki. Wasu haka a Algeria abinda yawa-yawan ɗalibai suke gaya mana, a Algeria akwai mutane da yawa musulmai ne sunansa Abdurrahman Abdurrahim ya yi iman da Allah ya iman da manzon Allah amma bai sallah bai azumi bai karatun alkur'ani su wai musulmai ne amma a zuciyarsu musulmai ne amma su a bangaren aiki su ba farafikan bane ba kaga wannan aikin banza ne kai da fir'auna duka tare ku lokaci guri guda za a tare ku wannan imanin naka da manzon Allah ba tare da ka gaskata shi ba akwai kafin da suke haka amma bai amfane su ba shi ne mara ce lam yastahiq kasmal iman wa man aqarra bi lisanihi wanda ya tabbatar da imani a harshensa wa amila bi jawarihi sannan kuma ya aiki da gabobinsa wa lam yusaddaq zalika qalbuhu amma zuciyan shi bata gaskata ba shi ma lam lam yastahiq kasmal iman wannan bai cancanci sunan imani ba wannan a cikin mataki yake munafiki ne a karra bi lisanihi a harshen shi ya faɗi wa amila bi jawarihi yayi sallah ya da gabobinsa yayi amma wa lam yusaddaq zalika qalbu amma zuciyar shi bata zauna ba bai zauna a cikin zuciyarsa ba kaga wannan munafunci ne da yake da wani shi ba musulmi bane ba sannan ma da ce wa yaqulu da suna cewa man akhraja al-amala duk wanda ya fitar da aiki mai man akhraja al-amala duk wanda ya fitar da aiki min iman a cikin imani to fahuwa murji'iyun to ya zama akan hanya ta murji'awa mubtadi'un ya zama dan bid'a kuma dalun batacce su ne ɗazu muka nuna an cewa akwai wasu daga cikin ƙungiya wani sai ganin cewa wai da ka ce ka yi imani da Allah to shikenan ka zama musulmi ko kai sallah ko ka kai sallah sunan ka mummuni mai imani to wannan wata ƙungiya ce a cikin musulunci batattu da suka batar da mutane suke ainihin abin da suka dama wai kawai ba sai kai sallah ba inda kai imani da manzon Allah wani ba musulunci bane ba ana wani lokaci ya tafi ya zamu takaita da fata amma ku faɗa daidai Allah sun ta'ala ya samu tara kai na'am na'am na'am na'am Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Suma. Subhanallah. To ka gani dai shi ne dai abin da yake faruwa. Ɗan uwa na bayanin cewa musamman ƴan uwa da suke da ƴan uwa a ƙauyuka duk in kaga mutum to iya da iya da ƙauye. in wani a duniya ba wanda zai ce ka bai da ƙauye a duniya har turawa suna da ƙauyukansu to kenan kaga kuma mutanen ƙauyen nan bayan Allah ƴan uwanmu ne muna taimaka musu ta bangaren wani abu da muka fi ƙarfi amma wallahi babu taimako sama da taimakon addini mutum ya je lahira babu addini asara ce ta ƙarshe shi yasa wajibinka ne ma ba wai zancen shawara ba ce ba ka je ka yi tunatarwa gurgudan abin da Allah ya baka na dama in ka je kakka nuna cewa ka fi su ilimi idan ka je ka nemi goyon bayan limamin da ya zama to shi ne limamin wannan gari ka ce ga abin da ya kaka kuma so tari mutanen ƙauye suna son mutum mai kyauta ɗan abin da ka yi ɗan ƙarfi ba ta kara karya ba a wajen ɗan ƙauye abu ne mai yawa sai ka ce to na zo ne a bisa harka ta addinin musulunci kuma littafin nan na akhdari ko ashmawi da ake koya ibada a kansa ne kenan limami liman ka tattara mutane a zo a gwada musu yadda ake arwalla ka tattara mutane a gwada musu yadda ake wankan janaba wallahi ko a wannan ka tsaya wallahi sai ka samu lada saboda zaka ga mutum shekara 80 a kauye bai iya wankan janaba ba mace har ta tsuha amma bata iya wankan jinin al'ada ba zaka ga mutum gashi nan tsoho ne bai iya arwalla ba zaka ga mutum ya tsuha amma bai iya sallah ba to akalla mutane idan za su gyara sallar su kuma idan ka zo iya akhdari a tsaya a ashimawi ma a tsaya wala za a yi sallah cikakkiya irin yadda manzon Allah abinda kasancewa bai zo a cikin suka ƙara musu cewa kaza da kaza da kaza da kaza ne to wannan kwana ɗaya da zaka yi kwana biyu manzon ka cewa mutum ɗaya ya shiryu ta hanyar ka wallahi ya yi a tattara maka jajayen raƙuma komin yawan su idan wannan shawara ta ɗan uwa ke bada mai mahimmanci muna fatan Allah ya ba mu ikon aikata haka sannan kuma yana bayanin cewa akwai masu zuwa irin wannan tabara da su ɗauko irin wannan tunanin dama ai duk wata banna da shegantaka in ka ɗauka mutanen da suke zuwa tabura su suke zuwa da ita mafiya yawa sai kuma wannan akan da za ta ƙari domin dai mu dai a nan gurin alhamdulillah akwai ƙarancin haka sai dai a yanzu ne muke tsammanin cewa kuma akwai a tashi hankali diba da cewa matasanmu a yanzu ƙware da gaske akwai ƙarancin kula da karatun alkur'ani wasu duk yaron da kaga ya kai shekara sha biyar kukan da malaman islamiyya suke yi shine kawai yaro ya girma karatu shine matsala kawai ko baka bane malam duka mafi yawa in kaji makarantun islamiyya za ka ga yaro in ya kai sha biyar ya kai ƙarfin uban shi kawai hira ya kawo radio a ƙofar gida ya kunna ya ringa jin music uban iya kallonsa kai wasu yaran ma uban iya kallo suna jin music zai je sallar magariba ya dawo suna shan shayin su bai sai ya ce musu su je su yi sallah ba to su kuma wannan al'umman su ne al'umman da za su ɗauki musulunci a nan gaba mata ba su zamantowa limammai mata ba su zamantowa masu sallar idi mata ba su zamantowa masu ba da sallar juma'a wannan mazan su ne to duk a yayin da aka samu ƙarancin malamai na addini malamai masana alkur'ani to al'umma ta lalace kuma abai ɗaya a ƙarshe aure zai tambaye a kansa me yasa kake ga ana ta shan wahalar karatu a yau malami ya rike yarinya tun daga ainihin suratul fatiha har zuwa min aljinnati wan nas ta hadace alkur'ani wata hadda kamil da kuma tajwidi da komai akalla ta yi akhdari ashmawi iziya umratul ahkam wata habbulugul maram amma sai kaga idan an tashi aure sai a samu wani bigi bagiro kidahu mai mara addini wanda in ka ce ya yi fasiya wallahi duwa zai kawo ta sai a bashi wannan yarinyar wanda bai san ba wanda bai san ba karatu wallahi bai san muhimmancinsa ba zai zo shikenan wannan karatun da aka sha wahala a kanta aka kai ruwa rana wallahi daga ai ta yi aihuwa ɗaya aihuwa biyu aihuwa uku in aka biyo baya wannan karatun duka ya zube babu komai wahala banza ce shikenan an ƙare saboda shi gani yake ma an tana gata alkur'ani ta shige mai haƙƙinsa in za ta yi wani abubuwa na da'a to yana ganin bai san muhimmancin abin ba to kaga shine to matsalar maza bisa karatu maza suna karatu aikin banza ne saboda wanda za ta arman bai san muhimmancin karatun ba zai ruguza karatun shikenan karatun sai ya lalace to wanzu shine kalubalen da muke gamuwa da shi makaranta suka ce masu sauka mutum 30 ne amma mutum ɗaya ne namiji akwai inda magani 33 duka mata ne ko namiji ɗaya babu a nan garin 33 ko namiji ɗaya babu duka mata ne ina za mu saka mu kuma yaran suna nan ba babu su bane ba sun yi karin karatu ne Allah shirya da mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi